الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bayan haka manyan shugabanni da suke a wannan guri tun daga shekananmu da kuma sauran malamai da manyan zakirai da manyan-manyan almajirai da sauran dukkan al'ummar da suka halarto a wannan majalisi da waɗanda suka saurari ta sauti da sauran 'yan uwana almajirai ina sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci kuma ya bada iko na halartowa wannan majalisi kamar yadda aka saba gabatar da shi na wannan maulidi kuma mai gabatarwa ya gabatar da ni duk da yake akwai huskoki da yawa a yanzu gabana da suke kallo na malamai na kuma shekanai wanda ya an ka tsora mutum wani aiki a gabansu to sai abin ya yi nauyi da yawa amma sai dai cikin a kasancewar akwai lamun cewa tasu da kuma izini nasu to shi ka ba da dama mutum ko idina ne bai san komi ba zai iya samun wani abin da zai yi faɗa a wurin din saboda haka muna godiya ga waɗannan shugabanni namu muna fatan kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu tare da suwa a cikin soyayya a cikin sha'anin Allah da kuma soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi kamar yadda aka riga dai aka sani sha'ani na maulidi wato ana gabatar da shi ne saboda ƙara haɗuwar al'umma su ƙara sanin watan girma da kuma tunatarwa ga matsayi na maza Allah sallallahu alaihi sallama domin shi tunatarwa dama abinda ka sani ne kuma sai a tunatar da kai shiya shi yasa sai ka ga malamanmu muna godiya ga Allah sai ka ga su ne masu karantarwa amma kuma suna iya kirawo ɗalibansu almajinsu a su gaba su ce ku zo ku gabatar gaban mu wajiya sai su sa a gabansu mutum yana karatu yana ta karambani ciki to amma da yake suna ba shi izini to kuma da izinin Allah to sai kaga kuma komai ya tafi din daidai wannan a kaga tawadu'i ne irin nasu amma in ba haka ba sai girman kai ya su mu kaman mu za mu kira wani ya zo ya mana ya ci muna mi to tunatarwa da ma ko can mumini take amfani kuma abin da ya sanya ne da ma za a gaya mashi eh saboda Allah ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin dama mu'mini ne yake amfani da abu kuma sha'ani na manzo Allah sallama kamar yadda aka riga da aka sani dai kamar yadda dan fara bayani a jiya wato wani lamari ne mai fadi mai yawa wanda malamai suna cewa a cikin wannan sha'anin mutum ba zai iya kwarewa cikin shi ba inda manzo Allah ne yake magana balai ma mutum ya kore a ce ya kai shi inda bai kai ba manzo Allah ya wuce duk abin da zaka faɗa duk tunanin da zaka yi da tuna hankalinka da duk wani nazari naka manzo Allah ya wuce wurin misalan da zan dan bayawa daga ciki saboda yanayin ganin kamar ila ana shirye-shiryen harka ni na a gabatar da addu'a shine wato jiya na dan fara bayani kaɗan a cikin ba wai maganan shi manzo Allah sallama a cikin sauran dukkanin halitta ba a kama keɓe a cikin ƴan uwan shi annabawa da mursalai daban yake shi a cikin su domin zaka isko kowane annabi daga cikin annabawa watan yana da abun da yake da bukata a wajen Allah ya roƙi Allah ya mashi to amma yawanci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wani lamari nashi a cikin annabawan suna nema ne fa su samu wani ma annabin ma bai ma samu ba ya neman bai samu ba amma shi manzo Allah ba ma sai ya ce ma Allah yana buƙatar ba kawai sai Allah ya mashi shi yasa zaka ga kowa ya san da irin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam matsayin shi na khalilullahi wato wata khazallahu Ibrahim khalila amma duk da haka annabi Ibrahim alaihi salamu kana ganin yana ta roƙon Allah ga waɗansu buƙatu na shi kamar inda Allah yake roƙon Allah wala tukhzini yawma yub'athuna Allah ga ku yadda ga ka kunyatar da ni ranar da za a tashi alkiyama wanda za a tayar da halitta kaga yana roƙon Allah ya bashi wannan niyya wato malamai suna cewa saboda shi manzo Allah sallama shi ake ce mahabibullahi wannan shi khalilullahi yake wancan kuma habibullahi in ka duba Imam al-Qadi yal askin ashifa bi ta'rif huquqil mustafa da kuma Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu anhu a cikin littafin shi na Nuzumul Huda fi kawai nabi na afdala man da a'ida lahi wahada da kuma cikin tafsirin sunan da tafsir ya yi waɗanga bayanan bambancin habibullahi da khalilullahi din yace in ka duba shi habibullahi khalilullahi alaihi ran kaga yana roƙo Allah ya kiyaye shi gar ya kunyatar da shi ranar tashi alƙiyama yace amma shi da mazala da yake da muqamin habibullahi ba roƙi Allah yana so ba sai dai kawai Allah ya ce mashi yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu an tashi alƙiyama Allah ba zai kunyatar da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da shi da dole sun kai imani tare da shi kaga bai ma ce ma Allah yana so ba amma ga annabi Ibrahim roƙo ne yake shi to haka zaka ga annabi Ibrahim yana roƙon Allah shi ma Allah yana roƙon cewa wajulumni wa bani an abudal asnama Allah ka nisantar da ni da ni da zuri'ata baki dai kan mu bauta ma gumaka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma Allah yana so haka ba kawai sai muka ji Allah yana ce mashi inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhhira kaga bai ce ma Allah yana so ayi din ba haka kawai sai Allah yi haka in ka zo za yadda ta kawo su irin wannan ne da irin su annabi Musa alayhi salatu wasalam duk ina abin da suka ta nema din amma manzo Allah sallallahu bai ce ma Allah ya rasu ba kawai Allah bashi irin annabi Musa kaga ya zo yana roƙo Allah annabi Musa yana ganawa da Allah yana magana da Allah subhanahu wataala amma kuma bai taba ganin ubangiji ba bakin sarki ba shauki ya ɗebe shi yana da buƙatar Allah ya nuna mashi ya gan shi in ce rabbi arini anzur ilayka Allah ka nuna mai ganka amma kaka amsar da maza Allah Allah ma dauke sarki ba sai ci belan tarani ba za ka yi gani na ba amma sai ubangiji madaukin sarki ya gaya wa annabi Musa amma yanzu walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakan wa khara Musa sa'ika sai Allah ya ce amma ga dutsi na ka kalla idan dutsin ya tabbata yanda yake zaka iya gani na in ko ka ga bai tabbata ba za ka iya gani na din ba to malamai suka ce sai Allah ya bayyana da hasken zata shi kamar tsinin allura ga shi dutsen amma nan take sai ga dutsen ya narki ya zama warka san garin hulawa kuma annabi Musa ya faɗi su ma wai shi dutsen yayi wannan narkewa ya zanda kidin yau saboda ya ga Allah annabi Musa ya faɗi ya su ma saboda ya ga wanda ya ga Allah subhanallah amma manzo Allah sallallahu kaga annabi Musa roƙon Allah ne ya ce Allah ya mashi wannan din amma bai samu ba amma manzo Allah sallallahu alaihi bai roki Allah ba kawai sai mun kaji Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina sai ga Isra'ila bai raji manzo Allah ma bacci yake an kace da shi yana bacci aka turo malaka yi da zai ta da shi ya zo aje aka zo aka yi aka fara zuwa baitul miqdasi sannan aka tashi aka je sama aka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta huɗu ta shida ta bakwai aka wuce siratul muntaha har dai aka je inda aka gana da annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa wuri ne wanda ba za ka iya siffanta shi ba don wurin ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba duhu kuma ba haske babu wani yanayi ba kowa ba komi wato sai kowa sai komi kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga maza Allah bai ci ma Allah yana so a mashi ba ba ci ma yake aka tada shi aka je aka mashi wannan din kaga da Allah yanzu wanda yake da irin wannan matsayin cikin annabawa ɗan uwan shi da mursalai ya za ka kaje da tashin sauran ya kubai jama wanda a cikin su manyan an sani waɗanda ulul azmi ne min rasul ko annabi annabi ibrahima dama da ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daraja sai annabi ibrahima shine nabi din shi annabi musa kaga shi ma yana daga cikin ulul azmi shi ma su ne wasu kai ta roƙo Allah ya yi musu ba su samu ba ko kuma sai sun roƙa sannan ayi amma manzo Allah ba sai ya ce ma Allah yana so ayi ba lokacin da ana sallah ana kallon baitul miqdasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yana da sha'awar da ya ame da shi wajen Ka'aba bai roƙi Allah ba sai dai yana kallon sama dai yana so sai Allah ya kisha kadinara ta kallo ba waje haka fi sama'i falan walli yannaka qilasan tardaa fa walli waje ka shaɗa kaga kawai sai Allah ce ai muna ganin kana kallon saboda an yi maka haka na da haka so din sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan ne maza Allah ba sai ya ce ma Allah ina so ai man kaza din ba saki Allah zai yi in an kai ce za a tawo gama karana da wancan annabi ai Allah ya mashi kaza to maza Allah ga to sai ka isko abun ya fadi gare shi dan an ka ba malamai waɗanda an malamai sai su ka shiga nan ne dada sai mu yi ta tahiya ba san iya lokacin da za a kaiwa ba sannan in ka duba irin su annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk mu'jizatun da zaka ji an ce annabi wani Allah ya bashi mu'jiza kaza annabi wani kowanne sai ka isko manzo Allah Allah ya bashi lunkin ya lullunka bashi fiye da wannan ne yanzu annabi ibrahim ai kowa ya san kissar sa Allah alqur'ani ne ya gaya mana ita sudda namaruzu da shi da sauran kafirai suka shirya kona annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka shirya wannan wuta suka duk gabatar da abin da suka yi ciki har suka dauki annabi ibrahim suka jefa a cikin wannan wuta wuta cewa sun yi ɗauki dogon lokaci ana tara abin wutar da za a yi wani to duk gari ko gaba da sun ka taru ko yaushe kowa na kawo nashi abu wata gudunmuwa wanda ma bai iyawa sai ya bada wani abu a sau a hada su ne an kai wannan tari an kai karshe aka hada wannan wuta aka kunna ta aka jefa annabi ibrahim ciki amma ubangiji madaukakin sarki sai ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ce ta zama mai sanyi ga annabi ibrahim kuma sanyin ma mai aminci kasa akwai sanyi wanda ba da aminci inda za ka gano shi in an ka samu cikin firiza ɗaya ko minti talatin za ka gano ba na aminci ba ne wani to kaga sai allah ce ta zama mai sanyi amma na aminci sanyin kaga wuta bata kona shi wannan mu'jiza ce mai girman gaske allah ya wa annabi ibrahim ga wuta bata kona shi ba to anan in ka duba wani na iya cewa to amma ai shi bai ga an wa manzon Allah ba haka nan sallallahu alaihi wasallam to sai a ce a a wani a ji hannunka kai kai an yi mashi heda wannan din ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ga sai ga sunan wasu abokan wasu a muslim wasu da sauransu ya ba da labaran cewa ya zo ya shiga wuta kowa ya sani ya zo wuta ya gano mata sun yawa cikin ta Allah kiyaye har ake tambaye shi mi addalili sai ce saboda yawan butulci da rashin biyayya da suka yi ga mazansu shine abin da ya kai mafi yawancin mata sun ka shiga wata Allah gyara to sannan ya ce kuma ya shiga aljanna to abinda muka so mahal shaɗin majalar ya shiga ne wuta kaka shi ba wutar duniya ya shiga ba annabi ibrahim wutar duniya ce aka kunna mashi na an kasa shi amma shi manzo Allah sallallahu ta lahira ce zai shiga haka manzo Allah shi da ma duk inda yake ta rahama take da ya shiga sai da wuta ta mutu sai wurin ya zama sanyi na imakuro haka manzo Allah ya shiga cikin wuta din ya hito kuma lafiya lau bai kona ba shi kuma ta lahira to ina maganar wutar duniya kenan sannan in ba mun ka dawo ga ta duniya in ka duba gashi na yanzu wutar ma da mura an kama gwanjon ta ma gaba ɗaya ga munan to a yanzu duk al'amuran mu gaba ɗaya sai da wuta suka tafiya duk a yanzu ko ina ganin nan wannan abu da ake gabatawa nan da wutar ta ɗauke yanzu ana samun matsala ko sai kowa ya tsuki tunda injin ne ake tawa injin nan da kaji ba za ka haƙi na hisa gare shi in ba wuta bai kawo haƙi wurin in ka taɓa shari'a nan za ka ƙara ganewa kuma ashe wuta ce kenan amma yanzu ta yanke sai an ji amma bardan wa salaman ci to kaga wutar annabi ibrahim kuni ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kaga mu ne Allah ya muna gwanjin wa mu'jiza ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kawo muna gashi nan muna aiki da wuta duk yanda muka bukata in ta haya za ka yi wuta ci za ka hau in ka hau mashin ka hau wuta don kana tafiya kana ganin yana hayaki balle in ka kuskure shi rishashi ta taba ka nan za ka ƙara tabbatarwa mota komi ga wuta ci gaba ɗaya kai ma an ka wuce an kai inda ba wai magana wai ka hawo din ka wuta ko a'a yau ina jin ko da fiya wuta in zaka sha su ka ji ba su da sanyi da ka tambaya mi addali sai a ce maka ai wuta ce ambata wai ka je ko ruwa ba su yin sanyi sai da wuta ka ga mu'jizar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ya bashi ta wuta an ba manzo Allah fiye da wannan shi ma da an ka bi shi sai ka isko shi ma karatu ne idan so annabi annabi Sulaimanu shi ma da aka kore mai iska shi ma haka sai dai ya zo ya azaba bashin hida kawai a zazzauna duk yawan su iska dauke su kai su in za'a ta amma yanzu gashi na an wuce nan ko ga jirgin sama da muwa ba lokacin manzo Allah numbar nan kashin duniya ba an kawo gwanjanta sai a tara gari da guda tunda manan mayan jiragen mutane mutun nan suka dauka mayan mayan nan su tashi da mutun sama cikin awa hudu ka kai Saudiya kaga duk waɗannan ne dai in ka bi su sai ka isko kowanne daga cikin su dai watan duk wata daraja ko wata mu'jiza wadda Allah ya ba wani ɗaya daga cikin annaba wannan to kowanne annabi daga cikin su Allah maɗaukin sarki ya ba manzo Allah sallama fiye da wannan din fiye da wannan din sannan kuma zaka ga manzo Allah sallama yanda kaga Allah yana mashi kirari da yabo jiya mun ɗaya magana kaɗan ga ɗabi'u manzo Allah da yake ba lokaci ne akwai ba ba zan tsawaita duk bayanai bane ba a dai hakuri kawai da haka na yi magana ga ɗabi'u manzo Allah da irin yanda Allah yake jinjina da yabo ga ɗabi'un shi wa'inna kala ala khuluqin azimin wanda karatu ne mai faɗi nan wuri sai an ka bada shi ga malamai da sun ka san karatun za ka je da za su hito maka da alwa'ai cikin maganar khuluqin azimin din nan amma dan misalin da zan bayarwa ciki wanda kowa zai gane shi kare kare daidai wato yanda Allah yake yake ce ba shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wa innaka khuluqin azimin yana bisa manya manyan dabi'u na girma shine wato akola jinjina wanda Allah ya wa dabi'u yace wa innaka la khuluqin sai da jinjina su ce al azim wato ba abun da Allah ce ma azimin ba jama'a ko da abun da Allah ce ma qalil ba wanda ya isa ya gano iyakashi misali ai mun sani alqur'ani Allah ya ga mana cewa ma utitum min alilmi illa qalila ilimi Allah ce ba komai dan kadan ne an ka bayar amma yau ilimi na addinin musulunci in ka zo gaban malamai ka kalle su kallon fuskar su kawai ma sai ka ji kai gaba ɗaya ka mai da kanka ba komai duk kare da kanka ko kan me kake malami ma'ana zaka zo gaba ko gaba da gabanta saboda fa kulli zi ilmin alim to mu'ajima wanda na addinin musulunci sai a dawo ga ilimi na zamani na kere-kere misali duk abubuwa ne aka yi na ban mamaki yanzu ka irin wannan kayan sauti da aka yi har akwai mamaki gare su a haɗa wancan da wancan waya da wani za a haɗa amma a yi magana ta ba da sauti sama kowa na ji ko ina wannan in bacci da an karge an ka saba da abu ya zama jiki ba ƙaramin abubuwan mamaki ba ne waya ga ta wadda za ka riƙawa ka kira mutum kana nan najeriya ka kira wani yana wata ƙasa daban ku yi magana kuma shi ɗin ne kuma kai ma kai ɗin ne ya ji kan kuma ka ji shi ba a jona waya tsakaninku ba kuma duk wasu abubuwa ne waɗanda na ban mamaki ƙere-ƙere na motoci da ake yi motocin nan na ayyuka na godabe na menene ƙere-ƙere duk dai ga sunan bijin ba adadi kuma duk kullun ci gaba aka yi yau inda za ka ga sabuwar waya misali wata sabuwar kala komi kyawanta to nan gaba kaɗan sai an ƙara wata wata shi ta kyawu kuma wai saboda ilimi ana ci gaba kullum to kan banci da ka'idar ne ce shi ilimin abin da Allah ce dan kaɗan ne ya bayar kuma duk ilimi ne kai waɗanda abubuwan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila amma har yanzu an kasa kaiwa ƙarshen duk iyakar ilimin kullun ci gaba aka samu cikin ilimi din to yanzu dan Allah jama'a abinda Allah ya ba da ya ce kalil ga shi yanzu ba gane iyaka shi to ira da ka fito nan dabi'u manzo Allah da ya ce musu da Allah ya ce musu al'azim su kuma wa innaka la ala khuluqin azimin din nan ne inda zaka tabbatar da haka din yanzu ka duba gani manzo Allah ba to malamai suna ba mu labari ka diba haka tun halitta manzo Allah yana haske kafin halitta shi ta sura ta dan adam shekarun da ya rubu kaza wuri kaza rubu kaza wuri kaza duk dai malamai sun sani har zuwa hasken shi ya cirato zuwa ga annabi adamu ya sauko a nan ƙasa har ya ci gaba da cirata zuwa ga wannan zuwa ga wannan har a zo ga mahaifan sayyidina abdullahi sayyidina amina radiyallahu anhuma duka aka zo aka haife shi duk yana nan rubuci ga littafin malamai sun sani ya tashi da abin da ya faru bayan samun cikin da abin da ya faru lokacin haihuwar daren haihuwa kenan da abin da ya faru bayan an haihuwar da shayar da shiya da tashin shi na shekarun shi har zuwa kamin a fara wahayi har zuwa fara wahayi har aka fara wahayi din da duk abin da manzo Allah zai yi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah zai zauna cikin jama'a ci ya zo ya zauna ya tashi a ci ya tashi yayi kaza ya shiga gida a ci ya shiga cikin gida wani ya aikata wani abu gaban shi a ci ya aikata shi ya aikata a ci ya aikata ya hodi kuma a ci ya ce kaza ya shiga ɗakin shi a ci ya shiga ɗakin iyalin shi ya kwanta a ci ya kwanta ya shiga ban ɗaki a ci ya duk abin da manzo Allah yana na ana tarotuwa wai amma duk ruwacin ruwacin da aka yi har yanzu an ka kasa samu a ruwato mana kuskure ko guda daga manzo Allah har yanzu an kasa to ashe wa innaka ala khuluqin azimi shi yasa nace karatu ne wanda ga malamai su sun kasan shi inda malamai ne za su ta mana wanga karatun za mu ji karatu wurin mai yawan gaske shi yasa ka ji tunda ka ji Allah ce mashi masu girma din shi yasa sai da Aisha radiyallahu anha da wani ya tambaye ta menene dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ai kana khuluqul qur'an ai in kana so dabi'un manzo Allah kawai ka karanta qur'ani shikenan duk abin da ka gani cikin qur'ani shi ya dabi'a manzo Allah duk inda ka ji Allah ya ce ayi to annabi yana yi din duk da kaji ya ci a bari yana bari din saboda haka da kafirci dabi'u manzo Allah su bi cikin Qur'ani kurum sallallahu to wane ne wanda zaka samu ina haka to shi yasa zaka samu manzo Allah ko wani bangare daban ne shi tawadu'i da gudun duniyar shi da tsoron Allah da tausayi da kuma watan duk da irin yahuwa abuwa ga wanda ya cutu da shi mene duk da ga sunan birji daban-daban kowanne manzo Allah sallama ya fifita ya bambanta ya tsere ma kowa ba wani mutum wanda zai cewa ya kai gare shi to saboda haka dai wannan lamari da manzo Allah sallama dai al'amari ne wanda da an kace za a be abun aitai ba karewa yake ba kuma ga jama'a suna da uzura da daman gaske saboda kasancewa dama lokaci yayi dan bai wuce ko sha a bani minti biyar ne ko goma wakila saboda a miƙa ga malamai su gabatar mana da addu'o'in da za a gabatarwa in ma akwai wasu jaban da za a kara mana sai a kara mana amma dai abubuwa ne masu faɗi ya ka muna fatan Allah madauke sarki ya kara tabbatar da mu a cikin wannan soyayya ta manzo Allah sallallahu kuma muna roƙon Allah da mu da dukkanin shugabannin mu da dukkanin masoyin baki ɗaya muna fatan duka Allah ya tara mu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ran tashi alƙiyama duk inda Allah ya kasa masoya manzo Allah Allah ya sanya mu a ciki albarkacin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh